بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau wannan safiya ce ta ainihin wato asabar ashirin da shida ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif da biyu da arba'in da shida daidai da ashirin da hudu ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da darul qur'an da ke nan ganyen wuta a garin saminaka inda muke ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد واللبر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى muna nan a ita ma da karfar da mu babin da ke bayani dangane da wanda ya musanta wani abu na sunayen Allah da sifofinsa باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات من كرمت آية فرق وانما ليمون من بابي لشيء فدن الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب سنة منكرا سأثر نا أيوان الإمام البخاري وانجر سيدنا علي رضي الله عنه شوى حدث الناس بما يعرفون كلنك بين متاني لا بالي لا أبن أتريدون أن يكذب الله ورسوله so kuke a dinga kayyata Allah da manzonsa a wannan hadisi muka tsaya yau za mu tashi da malam yake cewa ko kuma ƙarin bayani game da wancan hadisi da malam yake magana a kansa a shi wancan hadisi ba ana nufin cewa ba za ka karantar da mutane abin da ba su sani ba ina fata an gane wannan abin da ake nufi ba ka zuwa ka ɗauko wata matsala mai girman gaske ba tare da mutane sun sami wani fandisho a kan abin da za ka ɗora musu wanda ƙila musu fahimta ba ina ba ta da wannan saboda ka kuma da take banna in ka karanta wani hadisin ko wata aya ko fasarar wata aya da abin da bai sani ba sai ya rune sai jikinsa ya kama rawa ya ji mai fahimta ba amma idan ana karantarwa yau da gobe a majalisi na ilimi to al'aslu shine a karantar da mutane abin da zai zanto mai amfani a gare su duk abin da aka sani sanin sa zai amfanar da mutum kuma zai ba shi kariya game da addininsa da aqidarsa wannan wajibi ne a karantar da mutum don ya san wannan jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin don haka a matsayin kanin musulmi jama'a akwai abubuwan da mutum bai isa ya ce ya bai zuzba addini akwai abubuwan da waɗannan abubuwan kawai ya kamata a ce automatically automatically a ce kowa ya san wannan abu kawai da an faɗi wani abu ka ce ina san shi ina fata an gane wannan kuma Allah ne ya kawo mu zamani da ake ta samun mutane ga sunan iri iri malam yanzu wannan ana magana zuwa waɗanda za a ba su labari game da wani abu amma kuma lokaci guda sai a samu ta matsala wata matsala ke samu yanzu wannan abin da Allah yake magana game da su kwai shawa yau an sami wasu masu cewa su musulmi ne su sun ce la ilaha illallah amma ba su shaida cewa muhammadun rasulullah su su ne in ƙara ƙara sun warware annabi Muhammad manzon Allah ne ba su shaida cewa annabi Muhammad wane ba ne manzon Allah ba ne yanzu wannan da nake magana su sun kafirce suke ba su ma san menene sunan Allah ne ba Ar-Rahman to kuma misali ba dukkanin ayoyin alqur'ani bane suka zo da mai da sunayen Allah karara kai tashi tashi an gane wannan kwarai akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka zo da mene sunayen Allah wanda kuma tabbatattu ne yanzu wani karanta masa wannan sunan sai ce shi bai san wannan sunan ba shi ba wani da wannan sunan yanzu me yayi ya kafircewa abin da ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa la shakka wancan aya da Allah ya faɗi a suratu suratu an-nisa za ta aiki a kansu innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila التي لن يوتن النسبة كافي شوى آيوين الله da manzonsa kuma sai so a rabe tsakanin Allah da manzon Allah an gani suna so ka raba tsakanin abinda Allah ya faɗa daban abinda manzon Allah ya faɗa shi wannan ba addini bane ma'ana manzon Allah kurma ne tunda Allah ya aiko shi gum yayi in ya karanta aya kawai shi kenan bai ma yi aiki ba ko kuwa yanzu ɗan ƙara ƙato ɗan tafi ne abin da yake cewa manzon Allah tun da Allah ya kwashi bai yi aiki ba ranar muna cikin wani wani ɗan tafi ne cewa yake masu wasu ma wani abubakar ba wani abubakar ba wani umar ba wani usman to kaga ne ya zama hukaci kenan amma da aka tambaye shi waye ubansa ya san shi waye kakansa ya san shi ko waye ba shi labari ya taba ganin samani taba ganin shi amma ya yarda akwai ko kila bai taba ganin mai tsitsi ne ba wanda ya mutu a Kano amma yadda akwai wa akwai shi to annabi Muhammad ne kawai bai ce komai ba ba shi da sahabbai kuma sahabbansa ba su rawaito aikinsa ba an gane wannan to shi ne Allah ke cewa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rasulihi su suke sarabi tsakanin Allah da manzanninsa shi abinda Allah ya faɗa daban abinda manzon Allah ya faɗa daban wa yaquluna kuma zaka ji suna cewa nu'minu bi ba'dhi mun yi imani da wani sashi wa nakfuru bi ba'dhi kuma mun kafirce wani sashi Allah ya ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila su suke firko ta hanya tsakanin ta Allah da ta manzon Allah ne sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai na gaskiya malam in ka nemi kafirin gaske to shi ne wannan je na hau tiktok muna tattaunawa da wani wani ya hau wasu tambaya ya ce mishi shi kai musulmi ne shi musulmi ne kana sallah eh ina sallah da Allah na san tambaye ka a cikin Qur'ani a ina ne Allah yake salloli guda biyar ne to ka san su wai masu wayan banza ne sai fara cewa to yanzu kai musulmi ne eh to ai wannan abin kowa ya san shi dan me zaki suna kawo da shi a ai dalilin da ke so ka kawo min daga cikin alqur'ani a ina Allah ya ce azhar a ina ya ambaci la'asar ina ya ambaci magariba kuma ya ambaci sallar isha'i sai ya to aini ba za ka tambaye ni game da wannan ba kaza kaza ka ga zai doge munafiki an gane wannan so wanda ya tambaye ma sai soke shi sai ana shi magana wai zai bata mana lokaci ne kawai ni ma sai na shiga da shi to ai ba wannan ba tambayar da yake wancan yake da yake ka amsa mini ma to wai zai mun tambaya ko na ce a ai sai ka amsa tambayar ka sannan ka mun tambaya eh ba za a ba za a ba za a daban mana abun ba a ai sai ki bada wa sai ki tambaya na kuma dan ne wai ni na yi imani da sallah ai ai na samu sawa sallar a Qur'ani a Qur'ani kadai ko hadda wasu littafan nace ni dai a Qur'ani a'a wai sai na ce shi a Qur'ani zalla nace wannan kuma ba ruwanka ni dai nace a Qur'ani na samu ta sallah ko kuwa da gaske ne Allah ya ce manzo Allah bai ne wa aqimus salata aha wa atuz zakata warka'u ma'a rafi'ina to mun yi wa yake a sallah wajen rai da sallar to ya zai mu koma ga aikin manzon Allah wa ma atakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilayhim mun saukan maka da wannan alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da ka saukar musu sai kuma bayanin da manzon Allah ya yi mun yadda manzon Allah ya yi magana mun yadda manzon Allah ya kira mutane zuwa gaskiya mun yadda kuma mun yi imani cewa manzon Allah shine mai yin bayanin abin da Allah ya aiko shi shi ya za a yi ko ku ne nan arna ba ku sa abin da manzon Allah ya yi ba saboda ka wanda yace bai imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce ne ashhadu an la ilaha illallah amma bai imani da ashhadu anna muhammadan rasulullah dan ka'ida da imani da manzon Allah shine ne kalmar shahada ka cika ta'atuhu fi ma amara dole abinda manzo Allah ya ce kai kai wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi abin da ya bada labari kuma ko ka ce mana Allah ya ce wa ma yantiqu ani hawa in huwa illa wahyun yuha kenan zancin manzo Allah ne kai za ka karba banda ake sa kullum hujjar su guda ɗaya ne ba wani hadisi guda ɗaya da za a ce maka sallar azhar sallan asbahi biyu sallan azhar hudu sallan kaza hudu ai wannan ya zo ne a aikata ayyukan manzon Allah a nan aka koyo ayyukan jahili su waɗannan ababen jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske dole mu tsaya mu koyi addini mu da gaske saboda in ba ka karatu ma ka zo ka fara karatu don ko saboda ka samu ka tsiyartar da imanin ka gaba da lalacewa dole ka tsaya ka karatu Allah ka kare mana imani to na ka jama'a kun munasabar wannan shine wanda bai yi imani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai yarda cewa ya Allah yana son suna at-titiru ba sunan Allah at-titiru shine nan mai sitirce mutum daga dukkanin aibi mai rufawa mutum asiri sunan Allah kuma shine yazo a cikin hadisan manzon Allah ya ina fata gane wannan sannan wa munzilu tawrata wal injil sunan wane ne sunan Allah ne Allah shi ne mai soka da bayani a taura da injila ina fata gane wannan to akwai sunayen Allah da ya rasu a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da su waɗancan mutane ba su imani ba kaga wani abu ne daban ya zama sarrafa sun yanda ƙwarai shawa وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن إذا شمس كويس جدا جميع رحمة يسجد سوى السماء من رحمة الله تكريم الإيمان لك جماعة كوي ما ليس قبل الشواء وروى عبد الرزاق عن معمر عن طاو عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى ملك عبد الرزاق الصنعاني يبتد حديثي شيخ ملك واليه daga ma'amar ibn rashid daga wani ma'amar ibn rashid al-azdi al-basri daga an ibn qawus shine abdullah ibn qawus al-yamani shi kuma an abihi daga babansa shine qawus ibn kaitan rahimahu rahimahullah al-jami' shi kuma yace an ibn abbas radiyallahu anhu shi kuma ya samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan kanin mahaifin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas shi yake ce ma turjumanul Qur'an ko eh mafadli fassara al-Qur'an manzo Allah ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din Allah ka fahimtar da shi cikin addini wa 'allimhu ta'wil Allah ka san da shi fassara al-Qur'an kuma Allah ya masa addu'a manzon Allah Allah da Abbas babban malami annahu ra'a rajulan Abdullahi dan Abbas ya ga wani mutum irin in tafada لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات sai wani mutum kawai ya fara karkarwa zai sha fara karkarwa saboda ya ji wani hadisi game da sifofin Allah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi dan Abbas ya karanta an gane wannan istinkaran li zalika irin wai kaman kai sabo din nan mutum yana ganin kida ma duniyar ta tashi wai Allah ga wani ya faɗi wani abu wanda ke shi kaman ma sabo ne mun gane wannan to me zai faru da yayi wannan istinkaran lidalika yayi wannan saboda yana mai kyamar wannan magana ta Abdullahi bin Abbas da musan ta abin da Abdullahi bin Abbas ya faɗa fa qala si Abdullahi Abbas ya ma farqu haula wai menene damu waɗannan mutanen wani irin tsoro waɗannan mutanen suke ji ne wannan fata ake samu wannan fawon nan ko ma fara'u haula menene tsoron waɗannan mutanen ne yana nufin gama garin mutane da ke zaune a wannan majalisin yajiduna riqatan inda muhkami suna samun kwanciyar hankali da karbuwa yayin da aka karanta ayoyin alqur'ani wanda ma'anansa a fili yake ba su buƙatan wani tawili an gane wannan amma sai ya ce wa ya halikuna inda mutashabi amma kuma suna halaka yayin da aka karanta musu abin da ya zamto ma'anar shi ya shige musu duhu an gani mutashabi shine abin da ya zama ma'anarsa dole sai an yi bayani yana buƙatar bayani kafin a fahimta shine mene mutashabi mun gane wannan ai mashtabaha alaihim fahmu abin da ya ruɗe musu fahimtar wani abin ya ruɗe musu da Allah ya zai idan an zo an faɗi wata magana sai hankalinka bai kama ba ka ji ka ruɗe me ya kamata ka yi ka yi tambaya ka tambayi wanda ya faɗi magana wani eh ban fahimta ba da Allah ya min ƙarin bayani na in gani ko ba kawai cewa za ka yi ƙariya ba ne kawai shi kenan hujja mara hujja kenan kullum kowane jahili ka je ka sha karatu ka gama ka bincike da ilimi kawai ya zuwa kawai ƙarriya ne kawai shi kenan shi ya gama da kai shi ta wani jahili bai yi ba Allah ka tsare mu gaba da fadawa da farkin jahilci shi yasa malamai suke cewa jahilci ya ishi ya isa abin aibu abin aibata wa mutum hatta wanda yake jahili baya son a jingina shi zuwa ga jahilci ko kuwa shi ko ilimi ya ishe shi ɗaukaka har wanda ba malami ba aka ce shi gafata malam sai ji me sai ji daɗi ka ji mashi yanzu ne kashe mishi jahili kuma jahili ne ba amma wani Allah ya koma ga Allah ko ne wai kamar ni wani zai kalla ce min jahili kuma jahili kake ko kuwa jahili kake amma bai san a jingina masa wannan saboda aibun aljahalu aibun wa sahibuhu معيب وليس له نصيب عند رب العالمين haka malamai suka ce jahilci aibu ne wanda yake da jahilci kuma abin aibatawa ne ba shi da rabo a wurin Allah ubangiji halittu na komai Allah ka sani ki sa jama'a da tafan da muke karantawa jama'a ka dinga yin kokari duk lokacin da za a yi littafi ka zama kafin littafin littafin tsada yake da shi ne kitabun tsada ke ne kamata ce kowanne mai yana ce ana karantawa kana fahimta ba zai kana musulmi abin kunya ne a ce ba ka da wasu littafai na usul waɗanda ka bi ka zauna a gaban malami ka koyi karatun su ka iya kullum an tashi magana ka sha ni ba malami ne a ja tambayi malamai kai co shi ke nan kai kayan da haka za ka mutu babu wani sauyi a rayuwarka a ya kamata a samu sauyi gaskiya ya kamata a sami sauyi ya zama abin da ake karantawa kai ma kana yin wani ɗan yunkuri na sanin wannan abin wata rana kai ma za ka iya koyar da wani wannan abin karantar da shi ka sami lada Allah ka tsare mu yace to menene da mu menene tsoron waɗannan mutane suna samun kwanciyar hankali da taushin rai yayin da aka karanta musu ayoyi wanda su muhkamai su ne waɗanda ma'anar su abiri yake amma wa ya halikuna inda mutashabihi amma suna halaka yayin da aka karanta musu ainihin wato ayoyin da suke ɗauke suke ɗan rudar da ainihin wato fahimta ko tunani amma kuma ayoyin asali ba wani abu ne wanda yake mai mai rudarwa kai ne kawai in baka sani ba sai ka rude an gani amma idan an ji wajen malamai za su bayani da ma Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilm babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah shi kadai da kuma suwa malamai kafaffu a ilimi Allah ka tsaye mana imani shi yasa irin wannan abin ya faru da abin nan imamu zahabi ya ba da labari shi wata rana babban malami wakiyu ibn jarrah yana ba da labari yana karanta wani hadisi daga malamin isra'il cewa idza jalasa rabbu ala kursi idan ubangiji ta'ala ya zauna akan kursi kawai sai wani mutum kawai sai fara karkarwa jikin shi fara bagi an gane wannan me ya faru sai waki ko sai ya sai sai fusata sai ce kai wa qad adrakna al-a'mash mun samu al-a'mash shine wani Sulaiman ibn Mihran wa Sufyan da Sufyan al-Thawri ibn Sa'id al-Thawri yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith suna karantar da mutane waɗannan hadisai wala yunkirunaha kuma ba ka kyamar waɗannan hadisi saboda ka saboda kai karatu wani jahiliya da shi bai gane ba shi wallahi wannan abin ba ni abin da mun ci ila ilimin sa ne bai kai zuwa ga wannan ba ya mun fahimci wannan Allah ta'ala ya faɗa da shi intaha da sha'ab Allah ibn Abbas ainihi wa ya gane mun gane wannan wannan magana abdullahi abdullahi dan ahmad ibn hanbal ya ambace shi a cikin jafar ta arraddu ala jahmiyya an gane wannan ko dan haka akwai abin da jama'a wajibi ne aqida ce dole ka yarda da wannan abin ka sanya shi a cikin zuciyarka a matsayin abin da kake imani da Allah da shi shine abin da ke cewa aqida dan da ka yarda aqida ka ce ba aqida to ka rushe addini gaba daya don wasu ɗauka abin da ke cewa aqida kawai ra'ayi da kawai shi ne aƙida ba shi bane aƙida wanda rashin fahimta shi abin da yake cewa aƙida shi ne abin da mutum ya ƙudirce a ransa na sanin Allah da ilimin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar kuma yake bauta wa Allah da wannan abin da ya ƙudirce a zuci shi ake cewa al'aqida imam gane wannan Allah ya shirye da mu da ka jama'a mu babu wanda ya kubuta daga kafirci kenan sai wanda ya imani da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya samu dace wannan kenan jama'a a bayan wannan mun sani cewa hatta alqur'ani mai girma Allah ya saukar da shi da ainihin wato yare guda nawa guda bakwai an gane wannan guda bakwai shi yasa za ka ga ana samun bambanci tsakanin riwayoyi na alƙur'ani kuma duka manzo Allah ne ya koyar saboda larabawa suna da abin da lahaja kamar nau'in yare ko akwai muna shi ko akwai hausa bakwai akwai banza bakwai kuma kowanne sun guda guda bakwai bakwai ina aika wa ne ko yau yanzu wani zai ce maka ƙofar gida wani zai ce maka ƙwar gida wani zai ce maka garka dimi sai nufi wuri guda ake nufi ko wani ce maka wannan wani ce maka wanga wani ce maka e wani ce maka i wani ce maka awo duk ma'anar ne ce ɗaya ce duk abin da aka faɗa duk inda ya kai bahaushe za ka gani za ka fahimta to shi irin wanda za ka gane cewa maulehum wani ce maulahum wani ce maulahum duk abu ɗaya ne ina fata an fahimci wannan jama'a Allah ka shirya da mu to amma mu ji yadda Allah ya faɗa da mu fa amman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min amma wanda ke da karkata a cikin zukatansu sai suna bin abin da yake da daukan fassara da ainihin wato rudani su makale wani abu Allah ya yi ta ba'al fitna saboda neman fitina wa bitiga'a ta'awili saboda neman murke fassara su canza wa abin tsari ba abin ba abin karanta shi ba da Allah ta'ala yake so a karanta shi ba Allah ka kare mana imani ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك يا إن قريش واتجه منهم أن لا ينكرن تسونا الرحمن سيفكي مسلمان سيفكي آمشوا سنة الرحمن ويسوم السنة الرحمن لا سوى لا سيفكي آمشوا سنة دم ذلك يسوى الله الرحمن سوري سنة الله شيخ هجان رسول الله سنة الهديبية سيدنا علي رضي الله عنه من قال تمشي ربوتها القول لبائي ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kace kai a share wannan ba mu yadda ba ba ruwan da wani ar-rahman da wani ar-rahim kawai ka rubuta bismika allahumma ehe sai na ga ce kai ni in goge wannan kai abu zai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun sai ya sa ya share ke rubuta abin da suke so rubuta bismika allahumma ne صلى الله عليه وسلم ina fata mun gano wannan jama'a i kaga ashe wata akida ce da tafiya mutum ya inkari na abin da bai sani ba ko ya jahilta kuma ka'ida wannan kuskure ne duk abin da baka san shi ba ka cewa wannan abin ba ilimi bane ko wannan abin ba tabbataccen abu bane ana iya gane shi ta hanyar bincike na ilimi da zama a gaban malamai ana koyo yayin da sai manzon Allah yana ambatan sunan Ar-Rahman أنكروا ذلك سيسك كامشي حكر فأنزل الله فيهم سيادة يسوكر قبل في شعوهم يكفرون بالرحمن وهم من واو واو للحال والحال هم يكفرون بالرحمن الهالي سنة كافر شيء وسنة الرحمن كذا تكت سنة كافر شيء الرحمن kenan Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim da Al-Malik da Al-Quddus suna wane ne سنن الله السورة القرآن التي وإذا قيل لهم اسجدوا بالرحمن قالوا وبالرحمن إذا كتب سوق يسجد لعل من رحمة من يوم الجنكي سوى ما الرحمن ويكما الرحمن وأيش من يوم الرحمة قوموا بسنشبا كنجبا suka ce a nasjudu lima ta'muruna yanzu mu za mu yi sujada ga wanda kake umarta mu wa zadahu nufura wanda zai kara musu nisantan wahayin Allah amma Allah ya faɗi a sautul Isra Allah ya bayyana martani gare shi yace qul Allah aw ud'u ar-rahman kace da su ko dai ku ce Allah ko ku ce ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna duk wanda kuka kira ko ku ce Allahu ko ku ce Ar-Rahman ko ku ce Ar-Rahim ko ku ce Al-Malik duka dai sunayen wane ne Allah ne yana da kyawawan sunaye fihi masali a cikin wannan babi akwai matsaloli al-ula na farko adamul imani bi jahli shay'in min al-asma'i wa sifat rashin imani ta hanyar yin musu na wani bangare na sunayen Allah da sifofinsa misali wasu daga cikin mabiya ne ko sufaye suna inkarin sifar Allah ta mene alistiwa alistiwa daidaiton Allah bisa al'arshinsa Allah ne ya faɗa cewa ar-rahmanu ala al-arshi istawa to sai abu wajen tawili sai a murɗe fassara sai a ce ai ma'anarsa istaula an gani istaula shi ne wai in ka sifanta Allah da wannan ai ka sifanta shi da me da halittunsa kaga wannan an fara bin hanyar wane kenan jahamu dan safwan da kuma hanyar mu'tazila an gane wannan da hanyar sauran kungiyoyin bata Allah ne ya faɗa shi yasa an samu daga Ummu Salama har zuwa kan Imam Malik ibn Anas Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya me yake cewa wani ɗan bid'a ya zo majalisin Imam Malik ibn Anas yace to ya imam Allah yana cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa ubangiji mai rahma ya daidaitu bisa al-arshin sa sai ki kai fastawa ya ya ya daidaitu kaga yanzu yake so ya mishi ya suranta mishi ya kamanta mishi irin yanayin daidaiton da Allah ya kamar shi ma ya sani keke da keke إمام مالك بن أنس رحمه الله سيشي أليس وهو معلوم يؤيد إليهم ألا يسأل أشد لنا أبو والكيف مجهول أما يا يا يدي ليتين كيكي لكيكي أبني من باب ونجسين نفت أن قالوا والكيف مجهول والإيمان به واجب كما دولة لكي إيماني لولنا والسؤال عنه بدعة تنبيا game da wannan ma bid'a ce a addini me yasa ran bid'a barakallahu fi ba a taba samun wani sahabi ya tambaye manzon Allah to ya rasulullah an ce kaza ai inda za ka hadisi Abu Dharr wani ya cewa yake cewa Abu Dharr ni ko da na rayu da manzon Allah da na tambaye shi wai lokacin da aka yi mi'raji da shi zuwa sama shin ya ga Allah ido da ido Abu Dhar ya ce ni na tambayi manzon Allah wannan manzon Allah ya ce min a'a ya ce har sai na gani ta yaya zan iya ganin Allah zance yayi kan kaske kaga shi akwai abin da kana iya tambaya akwai abin da kuma an faɗi ma'anar ka san ma'anar amma saboda fahimtar ka da Allah da irin sifofin Allah ba irin na mutum bane laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah bai da kamanceceniya da kowa da komai ba ka yi kamanta Allah da wani abu amma saboda raina Allah to yake baka yi Allah ma komai ne kuma komai mai na cikin Allah manzo ina haluliyya kenan ko idan mun kuma cikin manyan manyan sifayi ko la sufiyya za mu tafi suna da wannan aqida a yau akwai na hakika suna da wannan aqidar akwai Allah komai ne kuma komai ma Allah ne shikenan Allahu kul wa ghairi wujuda wa ma hawa in kunta mutalim bulugha kamali فالغير من الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال duka dai ga sanan bai shi iri iri wanda zaka ji ana karanta a wannan babi to amma dai ko ma dai menene wannan ba ku da asali wannan hanya ce ta fataccu la shakka mun fahimta dan haka rash musun wani sifa daga cikin sifofin Allah yana kai ga mutum zuwa ga zuwa ga shirka a farko mun yi bayani cewa inkarin nan ala wajhaini ko akwai jahdu inkarin akwai jahdu ta'wili wanda yayi musu na inkari ya musanta cewa kwata-kwata Allah bai daidaitu bisa al'arshinsa ba wannan ya kafa an gani haza kufur shirkun akbar an gani amma wanda ya tawili shi a'a abinda abin shi ne wani abu ne daban tawili yake kokarin yi ya tabbatar da abin amma dai fassarar ne yake kokarin canzawa sai mu ce fa hada shirkun asghar wanda bai fitar da mutum daga ainihin wato musulunci ba illa iya kaya aikata mene kabiratun lil kabair an gane wannan Allah ka kai mana imani kun ji na farko ce a tsaniya na biyu a wannan bayanin tafsiru su ayatul ra'd akwai sanin fassara da muka yi game da me ayan da ke cikin suratul ra'd an gane a tsaniya mas'ala ta uku tarku tahdith bima la yafhamu sami' barin ba da labari da abin da wanda zai saurare ka ba zai fahimta an gani eh zai nuna cewa kana karantar da mutane kamar da ne bayani a farko amma idan ka fahimci mutum fahimtar sa bata kai nan ba to kada ka tsawar kada ka kai shi kai tsaye zuwa ga wannan abu sai an yi mishi shimfiɗa a hankali a hankali abin da zai iya zama fahimtar shi ta daidaitu sannan sai a gaya masa wata sai hankali sa yi mene ya iya ɗauka wannan dalilin yasa za ka ga malaman ahlus sunna suna bin abubuwa a hankali a hankali ba a karantarwa kamar yadda qur'ani bai sauka rana guda ba shi ma ya ba mene sannu a hankali ne ana karantar da mutane kaɗan da kaɗan da kaɗan har imani ya yi ƙarfi ya tabbata a cikin zukatansu الرابعة مسألة هدو ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله أنبة دليل شنو العلة أنقالي ميزا مسو نسونا ين الله يفضل الله yana kai ga mutum zuwa ga ƙaryata Allah da wa da manzon Allah yanzu waɗanda muka ambata ƴan ƴan ƴan kala katu sun ƙaryata wa sun ƙaryata manzon Allah yanzu wanda ya ƙaryata manzon Allah ya gaskata Allah musulmi ne kun yi shiru zai yi akwai inda Allah yake bambanta tsakanin abin da ya saukar da abin da ya saukar manzon Allah duk abu ne abu ɗaya ne dalilin ya sake nake ce wancan dan Qur'ani wancan wancan mene dan kara kata nace mishi ai na Qur'ani ka samu sallar so Qur'ani shi ya tabbatar da ayyukan wa manzon Allah kuma kace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hatta so uswa din da ake magana zance ne kada ko akwai aiki na'am akwai aiki la shakka akwai aiki to an rawaito aikin kuma kaji karba kace kai ba ruwanka duk abin da manzo Allah yayi babu ni sarka manzo Allah ko mali manzo Allah bai bai ko manzo Allah bai koyi ta komai ba kawai shekarun da yayi wahala banza yayi wannan shi ne aqida in kada ka Allah kai mana zai dan ka jama'a ƙaryata wani bangare na sifofin Allah da sunayensa yana rage mutum zuwa ga ƙaryata Allah da manzonsa walau lam yuta'ammad al-munkir ko da wanda yake musu din bai yi da gangar ba Allah ya sa mun gani ko da ma'ana akwai abin da zaka faɗi ba da gangar bane saboda tsabar tudin jahilci ka faɗa to wannan zai je kai zuwa ga fitar daga musulunci an gane wannan sai dai an maka adalci sai ce a ila saboda rashin sani shi sa abin da baka sani ba ka bar shi a yadda yake ka je gaban malamai kai tambaya sai abin ya bayyana maka sannan ka koma kana yin aiki da shi Allah shi ne da mu الخامسة مسألة تبير كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه زنشان عبد الله بن عباس قوان دي فارع إنكاري دج آمر ونن أبن دي عبد الله بن عباس يقدا نبي سونا ين ألا دي سفوفنسا وأنه أهلكه وأن أبن يهلك الدشي سوى دمي yana yin cewa kai wajen mun imani da kaza amma wannan abu zan karɓe shi ba misali jama'a ina fata mun ci wannan Allah ya shirye da mu al-allama salih ibn fawzan al-fawzan hafizahu Allah ta'ala yake cewa daga cikin abin da muke fahimta daga cikin wannan asali أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم yace babu abin da zai hana a ambace ayoyin alqur'ani na sifofin Allah da sunayensa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurin da akwai gama garin mutane akwai kuma keɓantattun mutane ma'abuta ilmi amma a babin karantarwa an gane wannan so da babin karantarwa ne babu shakka dole haka za a yi ko ko zaka ce ne kai ku zaɓe min jahilan daban ku zaɓe min ɗan dama daman daban kamar ba ya faɗin karantarwa ko ba a yi magana ko ba ka cewa ba zan faɗi wannan ba saboda wani hankali shi ba zai ɗauka ba kuma abin da hankali zai iya ɗauka ne sai dai a karanta shi wanda bai fahimta ba sai ya ce ban gane ba sai a fahimtar da shi an gane wannan ko Allah ka tare mana imanin da gaske yake cewa annama rabba shay'an min nusus sifati lallai wanda ya yi watsi da wani abu na nassoshi da ke nuni zuwa ga sifofin Allah aw istankara ko ya musanta shi ba'da sihhatihi bayan ya inganta fa huwa min al-halikin wannan yana cikin halakakku abin da kuke cewa al-inkaru ala man istankara shay'an min nusus sifat ashe ya halaka kai wa mutum mene inkari ka nuna masa musu akan abin da yake kai na musu sifofin Allah tun daga ta Allah na ba ta ki sa'a wai me da wannan mutanen ne me ya tsoron wannan mutanen ne suna jin daɗi idan an karanta ayoyi muhkamai amma kuma sai su ruɗe idan an karanta musu ayoyi mutashabihat mun gane wannan ashe ya halatta mutum ya yi kai Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani shi yasa jama'a waɗannan abubuwa suna da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske da ka jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske ya zama cewa mana kiyaye waɗannan abubuwa na addinin mu da mu samu da addinin Allah ta'ala ka tsare mana imani malin ya gaba da cewa babu babu qawlin lahi ta'ala babin da yazo akan fadin Allah madaukakin sarki ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sanin ni'imomin Allah sannan su koma suna musanta ni'imomin Allah kuma wa aktharuhum al-kafiruna mafi yawan kafirai da ba kun wani babi eh an Muhammad ibn Abdul Wahhab kenan ma'ana jama'a fahimtar nassosin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah a fahimtar magabata yana da tasiri wajen ƙara wa iliminka ainihin wato ƙwari da kuma ƙarfi jama'a ka duba intisharin da ya da wannan aya babi ne ya fi amma da ayan alqur'ani ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha suna sanin ni'imomin Allah sannan su koma suna musantawa a ya za a mutum ya tabbatar sannan ku ya kuma kuma ya musu kuma kan ku gane ba ba ku gane ba ko kun gani Allah ne yake bayani imoni wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah ne ya sanya muku gidajen ku a matsayin wuraren zama na dindindin ku ji daɗi a rayuwar duniya yace wa ja'ala lakum min buyutil an'am min juludil an'am buyutan kuma ya sanya muku daga cikin fatin na dabbobi ya sanya muku gidaje tastakhifunaha yawma ba'anikum masu saukin ɗauka ranar tashin kamar fulani da ke tashi suke yin ƙaura in sun zama da suke ginawa bukka ko za a sa fatan dabbobi a lullube bukkan bayan an sa ciyawa sannan kuma a lullube da Allah wannan ba ni'ima ba ce inda an ce babu gidan a nan waje zaka dinga kwana ruwan sama ya ƙare a kanka sanyi ya ƙare a kanka wannan ai azaba ce ni'ima ta kuma gobe ba ni'ima ba ce ni'ima ce ina fata an gane wannan Allah yau ma ba'a niku, yau ma yin mamaci ku, ranar tashin ku da ranar zaman ku. Allah ta komin aswafiha wa auzariha wa ash'ariha daga cikin fatan dabban da gashin dabban da dukkanin abin da waɗanda suka kunsa Allah ya sa ya sanya muku asasin wa mata'an ilahi. Kuna samun tufafin sawa a jiki, kuna samun takalmin sawa da kuma jin daɗi gare ku zuwa wani lokaci. والله جعل لكم مما خلق ظلالا Allah ya sanya muku inuwa daga cikin abubuwan da ya halitta yanzu bishiya idan rana ta yi zafi ko kuma mene karkashin inuwa ko ka shiga rufin daki neman wace shi ni'imar Allah shi wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabil taqikum ba'sakum Allah ya ce kadhalika yutimmu ni'matahu la'al ni'matahu la'allakum tashkurun kamar haka ne Allah ke muku bayani ni'imomin sa don ku godiya ga Allah na fata an gane to kashin waɗannan ayoyi da Allah ke bayani game da ni'imomin Allah sai Allah ke cewa ya'rifuna ni'matallah suna sanin waɗannan ni'imomin Allah iri iri hatta kai dan adam Allah ya ce wallahu khalaq wallahu khalaqakum menene wallahu khalaqakum a'a menene والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku mene ji da me gani da me zuciyar da za ku iya yin tunani ka iya story muku wani abin da ka sani shekara kaza ka iya tunawa ka aiki da shi amma da ke la'allakum tashkuruna dan ku yi godiya ga Allah na fata an gane wannan to duk waɗannan abubuwan ba ni'imomi ba daga wajen Allah ni'imomi ne Allah ta la'allakum tashkurun wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa rabbakum min at-tayyibat duk waɗannan ni'imomi Allah ya ta lissafi tun daga farkon suran nan Allah ya bayani sutun nahl da ni'imomi na Allah iri iri iri iri to shine Allah bayan ya gama ya gama ambatan ni sai ce ya arifuna ni'matallah suna sane da ni'imomin Allah thumma yunkiruna sannan ta kuma suna musanta waɗannan ni'imomin Allah ta Allah ce wa aktsaruhum kafiruna amma mafi yawan su kafirai ne me wannan yake nufi mutum ne Allah ya ba shi da ya samu haihuwa amma lokacin da aka haihu matan tana ta lemu tana ta lemu tana shan wahala sai aka ce ba za ta kare da kanta ba aka ce sai an je wajen likita an yi mata CS operation an cire ne an cire ɗan da aka cire ɗan yanzu ta haihu da ya tashi ba da labari sai ya ce kai Allah na gode maka gaskiya wannan likitan ƙwararre ne inda ba da likitan nan ba ai da yanzu yaron ma ya mutu a ciki yanzu tun daga ɗaukar ciki wata na farko wata na biyu wata na uku waya ba ta rai waya ba ta ci da sha waya ba ɗan rai waya mun sami rai waya kaddara har aka kawo lokacin haihuwar waya ba likitan sanin ilimin da zai yanka ya cire wane ne yanzu waya kamata ya mu godiya bai hana a yi malikita godiya kun gane amma me ya kamata ya ce sai ce ka godiya ta tabbata ga Allah da ya mana wannan ni'ima in ban da Allah ya taimake ni ya kaddara cewa wannan din zai rayu kuma Allah ya bayyana wannan likitan sani na ilimi da kwarewa wajen ya fitar da wannan dan to ai da dan ma ya halaka yanzu ba kai kamata ya faɗa ba to faɗin wancan magana cewa inda ba dan likitan ba to wannan kafircewa ni'imar Allah ne saboda Allah shi ne wanda ya ni'imar amma kuma kai baka dinga ni'imar zuwa gare shi ba shi Allah ka kafance ne an gane kuwa Allah ya maka kaje gona ne damina ta sauka ka yi shuka a gonarka yabanya ta yi kyau da ka je gonar ka ga yabanya iya yabanya ka ce kai ai gaskiya daminan nan ta yi kyau sosai damina ta yi albarka yabanya ta yi kyau ai kashin kajinin da na ta takin da ya sa shi ya sa masa ran ta yi kyau to wannan maganar taka musanta ni'imar wane ne waye baka waye baka gonar waye baka ran da kake amfani da shi da lafiyar zuwa gonar waye baka irin shukawa da ka shukawa ya tsirar waye kaddara gonar ta kai wannan yanayin kun gane zancen to dole ne kowace ni'ima da Allah yi maka kamar yadda ita zuwa ga wanda shi ne nan asali yake da hannu wajen tabbatuwar ni'imar ba wanda kawai ya zama dan sama sama bane shi ka ce kai mun gode wa Allah da Allah ya bamu damanan nan mai albarka gashi Allah ya kaddara ya banya ta yi kyau sannan kuma da wannan takin da muka samu muka sa a gonan ya taimaka kaga sannan mun gane wannan kai dan shi wancan mai sababi ne in Allah ya ga dama mutum zai iya zuwa ya zuba kashin kajin buhu tamanin buhu ɗari a gona sai Allah ya cire tasirin takin duk abin da ka shuka da kuma ya kone lalace ko bai faruwa to shi wancan ne za ka ce mishi ashe sa takinka da kashin kajinka ba shi bane abin da ya sa wani jayi arzikin nawa ne ne shi yasa Allah ya ce afara'aytum ma tahrufun ku ba ni labari game da abin da kuke zuwa ku shuka a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ku ne kuke fitar da shukar kuke tsarar da shukar ko ko mu ne muke yi in ji Allah Allah ce launa sha'u in da mun so laja'alnahu hutaman da mun sanya wannan yabanyar ta zanto karmani fa zaltum tafakkahun ku yi ta neman abincin da za ku ci ba za ku samu ba inna la mughramuna bal nahnu mahrumun to shi kan shi ruwan saman da ya sauka ya jika wannan gonar har shukan ta fita wajen Allah ya ga dama ya rika ruwansa akwai ne ya kama ruwan قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ماء معين إذا ألا قبان الأباري إذا ألا قد ما يرجع الوزع إذا هو يا أخي قبل وانين يزوي يزوم قدروا أن يجيب تم قدروا من شوكا يسأل لك سوى أفرأيتم الماء الذي تشربون قبان الأباري قبل الوزع تشرب أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون shin ko ne kuka saukar da ruwan daga girgije ko ko mu ne muka saukar da shi Allah ta launa shafu inda mun so ja'alnahu ujajan sai mu sanya wannan ruwan ya zanto ruwa mai zartsi na faɗan gadon ga ruwa ne zartsi acidic rain idan ya sauka ba wani mai zai mata babbaka ta zai shuka konewa za ta yi kai ma an kashe cutuwa za ta yi amma ni'imomin Allah ne don haka suna sanin ni'imomin Allah thumma yunkiruna sannan su kuma suna inkari suna musu waɗannan ni'imomin Allah Allah ya ce wa aktsaruhum mulkafiruna mafiya yawan su waɗannan kafirai ne malamai sun yi bayani dangane da abin da ya shafi me ake nufi da يعرفون نعمة الله وسيقول كما قبل في الشواء نعمة الله أولا الآية شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك سوكت للكتاب da aiko da manzanni dan mutane su yi imani su tsira Allah ya ba su gidan aljanna ne ce wannan ni'ima ce mafi girma ko Allah ya ba ka imani ka zama da su musulmai ni'ima ce ba ni'ima ba ce ashe baiwa ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ذاك جماعة دي dan haka sai malamai ce wasu malaman suka ce ma'anar wannan aya kenan an gane wannan wasu malamai suka ce abin da ake nufi suna sane da irin abin da Allah ta'ala ya dinga ambatawa a wannan sura ta annahl da ni'imomi iri-iri khalaqa samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikuna khalaqa al insana min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin لم تكونوا بالغين إلا بشكل أنفسي إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ألا يجوز إسلاف النئم من سنسن ثم ينكرونها سنتقوم سنة مسوما للنئمون an gani sai su dinga cewa ai wannan dukiyar dabbobin nan na gada ne a wurin iyayena da Allah ya garka musu ba akwai maganin gado rayuwa da mutuwa ta wani ne azurtawa na wani ne to amma sai mutum ke ce kawai shi fa shi fa wani dukiyar ajiyar cewa wani Allah ne ya bashi shi ya gada ne a wurin iyaye da kakanni wannan dalilin ya sa Allah ya halakar da ƙaruna duk yan karo da iskancin shi Allah ya gane shi amma yayin da mutane da shi shi babu tarihi ma ataka Allahu darul akhirah ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka da ni'imomi ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك كتوتك كمن يد ألا يتوتك مك ولا تبغي الفساد في الأرض كأك لمين قرناء بين كذا إن الله لا يحب المفسدين ألا بات مصيب قرناء ماشي قال إنما أوتيته على علم عندي كيف ku sani ni ban bani wannan duke ne saboda tsaban kwarewa ta da iya kasuwanci na da iya noma da iya kaza da kaza sai ya jingina abin zuwa ga wayan kansa sai Allah ya ce a awalam ya'lam wai qaru da bai sani ba anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun Allah ya halakar da wasu karnoni kafin zuwan lokacin sa من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة وأكثر جمعة ولسن فيش كرف جيشي كما سن فيش تاري والجوشي أما التي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون كي كان باقي تنبيا جمدا ظلم ولا نشم متاني ما صنعه يبدو أسم متاني سن قواينا قاقيتا التي فقصفنا به وبداره الأرض nan take muka kaba shi muka nitsar da shi a ƙarƙashin ƙasa ƙasa ta kama shi muka nitsar da shi a ƙasa da shi da gidan nasa Allah ya fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai samu su mutane zarata waɗanda za su taimaka masa ba kuma bayan Allah wa ma kana min muntasirina bai zama cikin waɗanda ake iya taimakawa ba Allah ya kafa kan karfi ne an gane karfi yanzu kenan idan Allah ya maka ni'ima dole ka jingina wannan ni'ima zuwa gaba zuwa ga Allah wanda shine ya samar da me wannan ni'ima zuwa gare ka an gano ni jama'a Allah ta'ala ya samu dashi kenan shirka ce koyayya a waye gari Allah ya maka ni'ima amma ka jingina wannan ni'imar zuwa ga sababi an gane wannan a sai dai ka mai da wannan abin zuwa gaba Allah wanda shi ne wanda ya samar da wannan ni'ima jingina ta zuwa ga wani menene sabo ne laifi ne kuma in ma mutum ya nuna abin zuwa ga kansa ko zuwa ga wani abu ya bai ambaci Allah ba yana iya kai mutum zuwa ga kafirci Allah ka tsaye mana imani an gani wa alaikum salam da wani da mace kaza ba to ai shi ne ake so a hana ka wannan abin mamuzanci ne ka gani kuwa a matsayin ka na musulmi so ake duk abin da ya faru da kai ka jingina shi zuwa gaba Allah ya hanci ka shi ne kawai zaman ka lafiya mun fahimta misali yanzu kana da kana ka mallaki filaye da gidan mai ka mallaki asibiti na kanka ka mallaki manyan SS a Abuja aka zo ana labari cewa wannan ya aka kai zuwa tara wannan abin ne ka wallahi ka san mu ƙwararru ne mun iya business malam ai mun yi maganan strategy da tsari ai malam ka zo mu ta tsari na yin kaza ina yin kaza yana ganin kamar me ya gani me yake nuna wayan shi ne gyara shi ne mutane nawa ne suka je ka ilimin wasu ma suka koyar da kai amma Allah ne ba tarin wannan abin da ya baka saboda wani na zantawa wa huwa khairun wa khairur raziqin Allah shi ne fi alkhairin mai azurtawa amma da aka tambaye ka ya aka yi ce wallahi na ban sani ba Allah madaukakin sarki ne ya mun wannan ni'ima ya bani ikon tara waɗannan dukiya sannan kuma sai dan kwarewa da Allah ya bani kaga sai ka mai da mu zuwa gaba ne ilimin zuwa ga Allah sai kuma kwarewa da Allah ya bani wajen iya sarrafa tarosisi yanzu na kwaye a ciki kuma shi ma zai ce shi wani mutum zai ce kai mai dalla mai nafi na shi zuwa ga Allah zai maka haka a'a saboda ka bi hanyar da ta dace kenan hatta abin da muke faɗi yau da gobe ya kamata sai mun gyara akai ai shi yasa ake ma akwai da muke da wuri da kai sai wani ya faɗo wata magana yana ganin ba komai ba ce amma a wurin Allah wani abu ne mai girma akan wannan abin kwaya ɗaya Allah zai yi azabtar da mutum tsawon zamani Allah ya samu gani an fahimta tsaye to mu tahi an gane wannan yawwa misali kai ne kake da kare a gidanka sai barawon shi da ya turko gidan sai karin ya fara haushi habbaran yana ki abin zai haura ta gidan gafi wannan karen ya bi shi zai kama shi sai ya saki abin sai ya haura ya gudu yanzu zaka ba da labari ne zaka ce mafi yawan abin da zamu ce in ban da wannan karan to da karawun nan ya samu damun guduwa da ni wannan maganar shirka ce karama kwarai sai ya ce in ban da Allah ya kaddara barawan nan ba zai mun sata ba sannan ya sa wannan ya farki sannan ya sa wannan kare ya zanto ya bi shi to da wannan abin ya faru yanzu ka mai da abin zuwa ga wani inda Allah ya ga dama karen zai kunta ta bacci shi har barawan ya shigo ya gama satin shi ya fita ma karen bai sani ba amma waye kaddara cewa karen ya bi barawan wa ya firgitar da zuciyan barawa ya yadda kayan sun ci ya gane ku dole sai gyara jama'a tauhidi ke tauhidi ke yasa komai ya zama bakinka da zuciyarka ta koma zuwa kadi da Allah madaukaki saki da bauta da komai kamar da shi zuwa ga wani zuwa ga Allah shi kai wata August tana yin ruwa a wannan kamar da abu zuwa ga watan August nan ka kafin cewa Allah ka jingina ruwa zuwa ga wata kuma watan ba shi ke ruwa ba wannan dalilin ya sa mana zuwa wasu ba ta ruwa dama ba ita ke yin ba wa ke yi yau in Allah ya ga dama kawai sai ana shiga obuskan kawai sai ruwa ya tsaya kwata kwata obus bai ta ruwa kwaya uku ba ko duk kwaya wata ce duk sati a yi so daya bai faruwa shekarar na wani abin na faruwa ka gane ashe ba watan obuskan ke yin ruwan wa ke yin ruwan Allah ne yake kaddara saukar ruwan a wannan wurin a wannan lokacin jama'a mun gane wannan dole sai an zauna in gyara a gida jama'a kwarai da gaske in kana so Allah ya ci gaba da kwarawa maka ni'imomi dole Allah ya maka ni'ima sai kai abubuwa guda uku sannan ni'imar da zaka tsaya in ji al'alama ibn qayyim yace da farko at-tahadduth biha batinan dole ka ji a ranka cewa wannan fali'ima ce Allah ne mu misali a gidanku ka fi kowa azumi ka fi kowa kuɗi ka fi kana shaguna kana da kaza kana da kaza ka sani wannan arzikin fa Allah ya maka ne saboda waɗannan yan uwan naka da wannan dangin naka Allah sai ba da arzikin a cikin dan su ci wallahi in ka hana zaka sha mamaki ina gaya maka wannan in ka hana ka yi ruwa ɗawainiyar da ka sa ka ce ka daina gaba ɗaya saboda an bata ma rai ko wani abu to Allah kuma zai baka mamaki in Allah ya ga dama abin da kake noma ko kasuwar da kake yi din sai ya sa komai fara lalacewa sai Allah ya ɗauke nima gaba ɗayan ta daga gare ka kuma daga dangin na ka ja mu gaba ɗaya mun gane karatun ashe shi Allah ta'ala yana da ne yana da sunnan shi wajen gudanar da al'amuran gaba ɗaya duk abin da ga Allah ya akwai kima a cikinsa mun gano mu jama'a to haka al'amarin ke tafiya so baka cewa saboda kaza saboda kaza ka jingina abubuwa ga Allah wannan shine ya fari ni'imar ya samar da ita kai ma kanka ya samar da kai sannan ko da zaka jingina abin zuwa ga sababi ya zama baka jingina shi kai tsaye zuwa ga ainihin wato faruwar abin zuwa ga wannan sababi din ba Allah ta'ala ya samu shi قال مجاهد ما معناه إمام مجاهد بن جبر يا أما تأبن كده معنى الشيوى وهو قول الرجل شين فتن مجيء شيء هذا مالي وأن الدوشية تاوشي ورثه عن آبائي ناقا جدوشي يرني لك إيائينا jama'a kun ji wannan inkarin ni'imar Allah ne ka ce wannan dukiyar ta wace na gaje ta daga iyayena shirin ba Allah bane ya baka iyayen ka ne suka mene suka gadar maka kun gane karatu in ji mujahid ibn jabr wa qala aun ibn abdullah aun ibn abdullah yace walaula fulan lam yakun kaza misali sai da cewa inda ba dan wani ba ai da kaza bai faru ba misali kuna da makaranta kuna bukata a gina muku wasu ajujuwa ko a muku rufi saboda ruwa yana bata muku aji an zo ana bada labari kai wannan aikin ya aka citta ai inda ba dan wani ya rufe mana saman nan ba ai da ginin nan ba wanda zai wannan aiki to wannan kuskure ne a aqida shi in banda Allah ya kaddara ya turo mana wani ya zo ya mana wannan aikin da kaza ya faru da Allah wanne ya fi kyau na biyun ku ka jingina abin zuwa ga wani inda Allah bai ga dama ba ko ka je ka sami ka ce wani zo kai min kaza wallahi ba zai sai shi ban da hali kuma yana da halin yi ko ba ka bane eh وقال ابن قتيبة ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا سيد بن شيوا wannan abin da ya faru ai da ceton suwa ne allolanmu ne misali wani mutum ya tsira daga wani sharri ko wani makirci ko Allah ya yi wani bala'i sai su ce maka ai wannan saboda wane ne ko su ai saboda shehu ne shehu wane ya mai kaza ne shi yasa abin kaza ya faru ina fata an gane wannan da duk irin waɗannan abubuwan da ake yi tunda wani maran ne ya ce ma su gaba ɗaya ma kiyama ba za su je ba dan anti ce su kiyama gaba ɗaya ba za ma su je ba wanda kana musu ta azaba ko na kiyama ma ba su je ba su za a bar da su ta wani wuri ne ta can wani wuri kawai gefe a zagaye ko su yi aljanna kawai kuma na rantse muku da Allah wannan abin da nan anti ya faɗa yana nan a cikin karatu a aƙidar yana nan duk wanda faɗin cewa ba za a yi wanda yake bin dariƙa kaza hisabi ba ba za a yi tambayan kabari ba yana nan a cikin karatu yana nan a rubuce su suka rubuta shi kawai matsalar shi an ci a koyi shi kuma yana bayyana an gane wannan to amma ko a aƙidar ba ko rakan shi unguwar ba wani wani ma san ma ana wannan ba shi kawai ta fitar da ana yin kaza ana yin kaza shi ma yana yi ko bai da wannan mummunar aƙida kuma zai mutu ya koma ga Allah salin alin bai da matsala saboda me bai kudirce wancan abin a zuciyar shi ba an gane wannan ai barna shi Allah ko zai kama ka da zunubin wani ko da aikin wani yana kama kai da me abin da kai ka aikata a shi ma yi sun tare a sun kafirci ai almaru مع من أحب متين أنا تعرف وين يجيكم ناني قوم ذلك المرء على دين خليله متين أنا كان أدين مصر يسد إن كي مصر يوانني وانا ننتن كذاني kuma ka san abin da yake da na kafirci kace kai kana kaunar kadima kai Allah ba ta shi kutare to billahi la ilaha illa huwa duk irin ka tubar da yayi kai ma kayi ta akan ta Allah ya kashe ka ranar kiyama Allah ka tsare mana imani jama'a sai mu tashi akan wannan babi insha Allah ta'ala mu karanta da yawa mu ƙara karanta abin sai sai mu sai mu ci gaba da karatu lokaci ya gure abin da muka faɗa daidai Allah ka mita ne a cikin lada bari mu kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka da tan da ayyukan duniya da lahira Allah kai mana albarka a sana'o'in mu kai mana albarka a noman mu kai mana albarka a cikin ƴaƴayen mu Allah ka shirya mana zuriya ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah wannan kunshi da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ka yaye mana ya Allah wannan watarere da muke fama da shi na shugabanci shugabanci irin na danniya da murdiya da zalunci da rashin kulawa Allah ka sani ya Allah in shugabannin nan masu shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu shirya bane Allah ka canza mana su mafi alkhairi ya Allah ka zare duk wani karfin da ke hannunsa Allah ka kwashe ka bai mafiya a kai jikin mu ya Allah muna roƙon ka yaye mana talauci ka yaye mana yunwa ka yaye mana dukkanin damuwa ya Allah Allah muna roƙon ka ka sanya alqur'ani ka ce ma'ana da kiyama ka tsara mana yi da albarka ka azurta mu da ikhlasi a cikin dukkanin zancen mu da aikin mu Allah muna roƙon ka shirya mana zuriyar mu ya Allah Allah ya shirya mana zuriyar mu ya Allah Allah ka shirya mana samarin mu Allah ka shirya mana matayen mu Allah ka shirya mana dattawan mu Allah ka shirya mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajiba yunwa gaji kuma ya zafi alaikun salam alai ya gida ya ayyuka ya abu na'am